الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة
يوم العشرين ده ترى قوة شعبان إجراء النبي صلى الله عليه وسلم دبنا ده دليه دولة أربعين شدة wanda ya daidai da 28 ga watan biyu shekara ta 2025 muna ci gaba a da yin karatu a cikin littafin wadaifu ramadan muna cikin bayanin wato abubuwan da suke nuna falala da daraja na ainihi azumin watan Ramadan. Mun kawo bayanai game da taimako a cikin watan Ramadan, mun kawo kaɗan daga cikin labarin magabata wanda yake nuni akan cewa cikin watan Ramadan suna taimako kuma har ma suna hihita wasu a kansu. Suna ɗaukar abincin buɗe bakinsu su ba wani su haƙura. saboda tsananin taimakawa a cikin wannan wata mai albarka. Malam ya ce walahu fawaidu ukhra kuma wato shi azumi yana da fa'idodi wasu daban. Qala Shafi'i Imam Shafi'i rahimahullah Allah ya masa rahama ya ce wa hibbu lirrajuli az-ziyadatu bil judi fi ramadan ina so ga mutum ya yi ƙari a cikin ba da kyauta cikin watan Ramadan. Iktida'an bi Rasulillahi sallallahu Alaihi wasallam saboda yin koyi da ma'aiki sallallahu Alaihi wasallam. Wani hajjatin nasi fihi saboda kuma bukatar mutane a cikin shi ila masalihihim ya zuwa abubuwan da za su amfani su gyara musu rayuwa. ولتشاغل كثير منهم saboda kuma shagaltuwar da yawa daga cikinsu bisaumi wassalati an makasibi da yin azumi da sallah da kuma sauran ibadori mutane sun rabkana da su daga ayyukan da za su samu kuɗi to shi yasa ake buƙatar a taimaka ma mutane a cikin watan ramadan wa dalla alhadithu aidan kuma hadisi yayi nuni ala dirasatil qur'ani fi ramadan akan karatun alqur'ani a cikin watan ramadan cewa ana son dirasa dirasa shine karatu mutum biyu mutum biyu su zanki karatu waɗanda suka kamar warin juna ko kuma babba da ƙarami da wurin sanin alkur'ani mai girma karami ya karanta wurin babba domin ya tabbatar da iya karatun shi wal ijtimai ala zalika da kuma haduwa akan wannan taro ayi taro kamar su larabawa yanzu ma cikin ramadan ne zaka gana mu kuma lokacin ma ake tsatsai da karatuttuka na na koyar da karatu to kuma in ramadan ya zo lokacin nan ne ma ake duk masallatai kaga limamin masallacin da shi da mamu an mai da wurin makaranta har sai Ramadan ya kare kullum bayan sallah asuba taimakon awace taimakon kowa ya kama gaban shi sai a zanna kowa ya dauko Qur'ani kowa wanda bai iya bai zo ya koya wanda iya kuma ya kare iyawa wurin malami har sai Ramadan ya kare wasu kuma za a zan yin karatu tare da liman tare kowa ya bude Qur'ani liman na karanta aya mamu suna amsawa yana karanta aya haka kowa da Qur'ani ga hannun shi ko dai a karanta shahi ɗaya ko a maimaita shi ko a karanta shahi biyu ko a maimaita su ko kuma a yi ta karatu kullum a ɗauki misali izihi guda ta azumi ya kare a sauke ƙur'ani to ana son haka mustahabi ne a zanna a yi tare kuma shi ma dai abu ne mai kyawu mutum ya rufe ƙur'ani shi ya koma gehe ya karanta kamar yadda muke yi na zai da haka ne dai ne wa abdul qur'an sannan kuma hadisi yana nuni akan kawo karatun qur'ani ala man huwa ahfazu lahu akan wanda yake yayi shahar da minhu sama gare shi bana wanda bai kai malami bai zo wurin malami ya kawo har da cikin ramadan wani cikin ramadan din nan saboda kokari sai ga mutum ya harnace izhi guda da ba ya da shi ya harnace wani kuma zaka gama abin nan ya zama al'adar shi kawai kullum sai ya haddasa ko shahi guda ko rabi ana azumi daga kan azumin ne wuce mutum ya samu wajen izhi uku ko hudu ko biyar ma to wani ramadana dai lokaci ne na yawan karatun alkur'ani mai girma da kuma sauraron karatun qur'ani wa fi dalilun kuma a cikin hadisi akwai dalili ala istihbabil ikthar akan cewa ana son yawaitawa min tilawatul Qur'an daga karatun Al-Qur'ani. Ko dai wannan wanda za ka yi da kai da ɗan uwanka, ko wanda za ka yi da ‘yan uwanka, ko ka kawo harla, ko kuma ana so kai kaɗai ka yawaita karatun Qur'ani. Lokaci ya ƙure mu da mun ga yadda magabata suke. Karatun yana gaba. Yadda wani duk kwana biyu sai ya sauke Qur'ani. Wani duk kwana uku sai ya sauke, wani duk kwana biyar, wani duk sati, wani duk kwana goma. ya sauke Qur'ani magabata wani ya sauka uku wani ya yi biyar wani ya sauka bakwai wani ya sauka goma ma wani ma sha biyar yake lokaci ya riga ya ƙure karatu ya zo ƙarshe ba mun gani wato hadisi Fatima ya zo a cikin hadisin na na Fatima radiyallahu anha annahu akhbaraha lallai shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba ta labari anna jibra'ila lalle malaika jibril kana yu'aridu alquran ya kasance yana ma annabi sallallahu alaihi wasallam bujurwa da qur'ani kullu amin marratan so daya a cikin kowace shekara mana sun yana bude ma annabi sallallahu alaihi wasallama alqur'ani manzo Allah ya ta karantawa don a tabbatar da karatun annabi sallallahu alaihi wasallam wa annahu arabahu cewa manzala sallallahu alaihi wasallam ya kama ya kawo mu malaika jibril karatun qur'ani fi ami wafatihi a shekarar rasuwar manzala marrafin hasobi wanda ke nuna mahimmancin yawaita karatun qur'ani ke da cikin watan ramadan وفي حديث ابن عباس كما أتكى حديث عبد الله بن عباس أن المدارسة بينه وبين جبرائيل كانت ليلا lalle karatun da yawa kana tsakanin annabi alaihi salatu wasalam da malaika jibril ya kasance da daddare ne kenan yana nuna ana son yawaita karatun alkur'ani da daddare domin lokacin yahi mutum ya yi samun natsuwa kuma mutum ba bai cika gashiya ba amma da rana sai ka gashi to da kishirwa ga yunwa ga yanayi kuma iska yanayi na iskan zahi da sauransu to kenan yi da daddare ya yi falala da yi da rana da daddaren nan dai ko mun kai kai kai kaji bakinka ya bushe kana ya kwarbarwa ko shayi ko wani abu dai kusa da kai amma da rana kaga kai kai kai kai ka gashi ko bakin ka ya bushe sai dai ka kurkure ba za ka hada ba amma kowa da irin wani yayi jin daɗi da rana dan shi wani ba ruwan shi da yunwa ko gishirwa wani dama kullum cikin gishirwar da yunwa yake dama ya saba ba ruwan shi tun da sai sai ta karatun Qur'ani har rana ta yi har azawar ta yana karanta shi wani kuma da ya fara ya karanta shahi da bi sai ya ji abin ina ne bare ya tsaya to amma da daddare kana yi karanta daddare dama ce ga kowa ba wani ba wani kowa yana iya samu ya karatu mai yawa da daddare wani kuma in dare ya gashi ya dauko kura da karanta sai kwana to saboda haka dai a kowane lokaci musulunci ya kwadaitar da mu da mu yawaita karatun qur'ani amma cikin ramadan ya hilada fadalla ala sunabi sai nuni akan mustahabbi ne al-iktar yawaitawa min tilawati daga yin karatun Qur'ani fi Ramadan a cikin watan Ramadan laylan a cikin dare fa innal layla domin dare tanqati fihi shawagil shagulgula suna tsayawa a cikin shi da dare yayi shikenan abubuwa suna tsayawa sun dade sun dade kaga kari sha biyu ƙarƙarin sha biyu kuma komi zai tsayawa sai abin da ba a rasa ba can da can kaɗan amma galibi da an ce ba dare ya yi rana ta faɗi to abubuwa za su yi ta ragewa ko shaguna za a yi ta rihe su idan rana ta faɗi shi ke za ga kasu da dare kasuwa gaba ɗaya rihe da rana ta faɗi ba shi kenan ba kasuwa babba ta mara ɗaya rihe ta alamar cewa ko biya fara mi ko biya fara tsaya wani kuma ya tsaya har zuwa isha'i wani ya tsaya har zuwa karye tara na dare wani har karye goma amma dai galibi dai da kama sai kaga shaguna ana tarewa to shagulgula suna tsayawa a wannan lokaci suna yankewa to shi yasa mutum sai ya samu damar karatun qur'ani wa tashtami'u fihi al-himam kuma himmomi suna tattaruwa a cikin shi sai mutum ya samu himma ya samu ƙarihin halin karatun alkur'ani a cikin dare saboda ka dawo gida shi ke nema abinci da kake ka dawo gida ka baro ka dawo gidanka kaga za ka samu damar karatu kenan wa yatawaqa'u fihi alqalbu wal lisanu ala tadabburi da harshe da zuciya kuma suna daidaituwa akan lura da abin da mutum yake karanta hankalinka dai ya dawo wuri guda ɗaya كما قال تعالى كما إن الله سبحانه وتعالى إننا شيئة الليل للي نوكة دري هي أشد وطئا إتتي ما في سند ديديتوا أو تكراها هي أشد وطاء وأقوى مكيلة وما إتتي ما في ديديتوا مغنى فما مغنى ديدي babu wani wanda za ya damun ka ko ya da sun yi kwana wani yaro mai kishi wanda yake hana ka kwana wanda yake hana ka kai wani abu ka kore shi ya dawo ka kore shi ya dawo ya biyo ta bayan ka ya zo ya doke ma qur'ani ya hana ka shakat to shi ma bai san inda yake ba sai ka samu natsuwa Saboda ka dare mahutar bawa ne. galibin mutane da hutawa suke arziki ne babba Allah subhanahu wataala ya baka dama ka tashi cikin dare kai ibada ko sallah ko karatun Qur'ani mara yace wa sharu ramadan watan ramadan lahu khususiyatun bil Qur'an yana da keɓanta da karatun Qur'ani كما قال تعالى كما إن الله يتشار رمضان وتر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شيني وتن داك سبكت القرآن يأتكنسا yana nuna watan Qur'ani ne kenan ko wa bayyinatin hudan linnas kuma shari'a ne ga mutane wa bayyinatin min al-huda wal furqan sannan kuma bayanai ne na shari'a bayanai ne da suke rarraba tsakanin gaskiya da ƙarya وقال ابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يرضى الله تعالى تبتا غريسو yace innahu unzila jumlatan wahida qur'ani mai girma an saukar da shi jumla daya gaba ɗayan shi min al-lawhil mahfuz daga allo wanda aka tsare wanda Allah yace bal huwa qur'anun majidun fi lawhil mahfuz qur'ani yana cikin me yana cikin allo wanda aka tsare To daga can, domin duk abin da yake faruwa yana cikin wannan allon, allon girma ne, allon kudura, sunan kowa na ciki, aikin kowa na ciki, arzikin kowa na ciki ilimin kowa na ciki matsayin kowa na ciki halittun Allah gaba ɗaya duk suna ciki a cikin shi aka rubuta duk abin da zai faruwa har zuwa tashin alkiyama to kaji shine Allahul Mahfuz daga can aka sauko alkur'ani mai girma ila baitul izzati zuwa baitul izza fi lailatul qadri wani gida ne da ke nan sama wannan saman da muke gani ta farko wani katon gida ne ciki da ikon Allah ana ce mai baitul izza gidan izza gidan girma to anan aka saukar da qur'ani aka aishi daga nan ne kuma ake ɗauko shi aya a sauko da ita wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko aya biyu a sauko da ita ko aya uku ko aya hudu ko sura ko sura biyu haka alkur'ani ya sauka gaba daya wa yashhadu lidhalika yana yin shaida ga haka kaulu ta'ala fadan Allah subhanahu wataala inna anzalnahu fi lailatul qadr lalle mu mun saukar da alkur'ani a cikin daren lailatul qadr wa qawluhu da fadan Allah subhanahu wataala inna anzalnahu fi lailatin mubaraka lalle mu mun saukar da shi a cikin dare mai albarka wa nabi sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam budi abil wahyi an fara mashi da wahyi wa nazala alaihi alquran kuma alquran ya sauka ga annabi sallallahu alaihi wa sallam fi shahri ramadan a cikin watan ramadan cikin watan Ramadana aka wada saukar da Qur'ani. Wakad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yutilu al-qira'a manzo Allah ya kasance yana tsawaita karatu fi qiyam Ramadana bil layli a cikin tsayawatan Ramadana da daddare saboda mi saboda ya karanta Qur'ani mai yawa shi yasa yake tsawaita tsayuwar dare a cikin shi domin duk sallar da aka tsawaita to an yi karatu Qur'ani da yawa a cikin take to haka annabi alayhi salatu wassalam yake akthar min ghairihi fiye da wani watan ramadan wa qad salla ma'ahu hudhaifatu hudhaifa dan yamani yayi sallah tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama lailatan wani dare fi ramadan a cikin watan ramadan wa qara'a bil baqara sai manzo Allah ya karanto suratul baqara sallallahu alaihi wasallam thumma an-nisa'i sannan ya karanta suratul nisa'i ثم آل إمران صار كانت سورة آل إمران لا يمر بآية تخويف بازي وتا آية تبن صوروبا إلا وقف وتعوذ سياسة يولد تقوم يلوك الله يكاري شدقا صورة ودكي تشكي haka ake sallar ba. In aka wuce wata aya ta ban tsoro, ban tsoro game da ni, كمان فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وعدت للكافرين وقودها الناس والحجارة وعدت للكافرين كما قال الله يتسايا الله كتالينا لك وتجه النار سيايا الدعاء ولم كما سيئ كرنتو آية دكي باين كما إن يوشي ولا بآية رحمة حكما بازي وتي آية تراما با إلا وقف سياسة وسالة رجال الله ولا الرحمة كما وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالد زي ما قال الله كمان وأن الرحمة على الجنة haka haka zaki yin sallafa bayan an karanta wajen izihi goma sha ɗaya to kuma dai aka zo waɗannan ayoyin ciki sai an tsaya an yi addu'a ka san kau ita kanta addu'an matsayin wata aya take. Kaga akalla an karanta wajen izi goma sha hudu ke raka a ɗaya ba a duka ba. Yasa wata riwaya kamar yadda malam zai gaya mun. Wa ma sallara kate ne hatta ja a hu Bilal. Manzo Allah bai sallaci raka biyu ba sai da Bilal ya zo wurin shi. Ba zana hu bisala ya sanar da shi cewa lokacin asuba ya yi. Raka biyu kada ya kai. abin da yake nuna halaccin mai halaccin kai raka a biyu amma irin wannan doguwa da zallacin raka a biyu shi ke nan sai ka sallami rawahu ahmad wa nasai imam ahmad ya rawaito shi da nasai wa anhu annahu wa ma salla manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma salla bi sallaci komai ba illa arba'a raka'atin sai rakawai hudu a wata riwaya rakawai hudu kawai akai ana kare su alfijir na shirin ketowa abin da yake nuna in za ka yi sallah kai kadai ka tsawaita in kai kadai ne sai ka tsawaita sallar ka ba za ka damu kowa ba ba za ka kwaru kowa ba wanda za ka kwaruwa saboda kai kadai ke abinka amma in kana tare da mutane kaga huzaifa shi kadai ne daga shi sai annabi alaihi salatu wasalam suka yi sallah shi ma ga manzo Allah din yi sai ya ce bari ya bi shi shi ma da abin tsawo ya tsawo sai da ya so ya tahe shi ta yi ƙarfin shi sallai wa kana umar to yana umar ya kasance radiyallahu anhu Allah ya kara mashi yarda amara ubayy ibn ka'b ya umarci ubayy dan ka'b sahabi ne dan uwan shi cikin manyan makarantar Qur'ani zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam Ubay dan Ka'ab yana cikin waɗanda suke marubutan Al-Qur'ani zamanin Annabi cewa duk lokacin da aya ta sauka yana cikin waɗanda manzo Allah ke kiran shi ce rubuta wannan aya to sai na Umar ya sanya shi limanci wa tamiman dariya da kuma tamimud dari shi ma sahabi ne dan uwan shi lokacin sai na Umar yana amirul mu'minin yana sarkin masu imani to ya umarce su an ya kuma bin nasi su tsaye da mutane bi share ramadan a cikin watan ramadan fa kana al qari sai mai karatu ya zama to ya qara'u bil bi'atayn fi raka'a yana karanta aya 200 a cikin raka'a guda aya 200 kusan me kusan izi hudu ke nan aya ɗari biyu raka hatta kanu har sai da mamun suka zamanto ya atamiduna suna dogaro ne alal isiyi akan sanduna kuma tun sandar shi na kusa sai sai ya rike ta haka ya wadi min tulil qiyam saboda tsawon tsayuwa wa ma kanu yansarifuna illa inda al-fajr wasu kasance suna ƙara wannan sallar ba sai dab da ketowa al-fajr wannan farko farkon sallar kenan da aka fara ta ka san abun farko haka yake wa fi riwayatin a cikin wata riwaya annahum kanu yarbutuna al-hibala sun kasance suna ɗarma igiya daga wannan foton zuwa wannan foton bainar sawari tsakanin fotunan da ke cikin masallaci kuma ya ta'allaku da biya sa'annan sai su jingina gare su da ko dai ka kawai ta shi kenan ba faɗuwa ka shi ba sai mutum ya kwanta igiya haka kai ta karatunka akwai wahala waruya wata riwaya kuma anna umar jama'a thalathata qurra'a cewa sayyidina umar ya haɗa makaranta alkur'ani guda uku fa amara asrahum sai ya umarci wanda yake su sauri qira'atan da karatu an ya qira'a bin nas yamma mutane karatun sallah bi 30 da ayoyi 30 ba mamaki da ya ga abin kamar yayi wahala sai ce to wanda yake da sauri ya karanta aya 30 sai a duka kaga su ma aya 30 tsawo gare su ba kadan bane wadda aya talatin ya danganci irin surai ma yi talatin ne irin nasu amma ya kaga ba matsala ba su da yawa tun daga amma hammin aljannati wa nasu ayoyi talatin ba su da sauri kuma kaga bakara ali imran nisa ya karanta ma aya talatin to sai da Ahmad da ya ce wanda yake da saurin karatu ya karanta aya talatin wa usatahum wanda ya yi tsakaicin karatun Qur'ani wurin tsakaicin abin nan sauri bai da sauri sosai amma dai yayi wani bi 25 da shi sai ya karanta aya 25 wa abdahum wanda ya hissi nawa da jinkirin karatu kuma ishirina ya karanta aya ishirin wanda yake karatu babu sauri alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim yana karatu haka ko ya karanta aya ishirin yaushe za a karewa amma da yake sauri alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin kaga kayan wancan ya kare shi yana ya karanta fatiha su biyu shi kuma yana alhamdulillahi rabbil alamin shi kuma ya karanta wajen rabin ma suratul fatiha Qur'ani akwai karatun sauri akwai karatun jinkiri akwai karatun nawa akwai tartili akwai tadwiri akwai hadru wanda kake so sai karanta kana so kai karatu da jinkiri da nawa sai kai Allah ya ce wa rattilil qur'ana tartila wa rattalnahu tartila kana so kuma sai kai tadwiri sauri sauri ba ba nawa nawa ba sauri sauri daraja ce tsaka tsaki in kana so kuma sai kai ne sai kai haduru kai sauri kama warwa da zari kai ta karatu ba hana ba inda za ka kiyaye kamar yadda za mu gani wanda yake duk lokaci ya tafi amma ba komai ai littafin na ga hannu insha Allah can Allah ya kai mu cikin Rajab na baɗi sai mu fara mu samu mu karanta duka insha Allah ثم كان في زمن التابعين سألنا يكسن cikin zamanin tabi'ai يقرؤون بالبقرة ثم ما نتابع سنة صلى سنة كانت سورة البقرة في قيام رمضان في ثمان ركعات أذكر ركوي تقص سكي رباتا سورة البقرة وبعد أن ذلك ما لهم ودى غالبي الزاكي ثمان ركعات سنة ركوي تقص سورة البقرة فقائموا ما هكذا مكي raka goma Ali Imrana har zuwa nan tanalul birra ko an gaban da yiri ne da nan fa in qara'a fitnata ashara idan ya karanta ta a cikin raka goma sha biyu rahu sai su ga annahu qad khaffafa cewa ya sassanta Mana sai a yi ta magana ce kai yau sallah ta yi sauri zamanin tabi'ai وسئل أحمد أن تنبي إمام أحمد أما روي عن عمر تقافن ذاك رويته لك سيدنا عمر في السريع في القراءة أتكن متنا ديكي سوري أتكن كراتو والبطيء دوان ديكي جنكري فقال سيدي في هذا مشقة على الناس أتكن ونم أقوي سنن تام متاني ولا سيما في هذه الليالي القصار ya ce ballantana ba a cikin waɗannan dararen waɗanda suke gajeru wa'inda mal'amuru ya ce sha'ani kawai yana nan ne alama ya tabiru akan abin da mutane suke iyawa liman kamata ya ɗiba ya ga ne ne mutane suke iyawa yawwa abin da suke iyawa sai ya masu shi wanda ba su iyawa kuma dama ita sallar nafila ce bai kamata a matsa mu mutane ba ya sauƙaƙa masu wannan fatawa ce ta Imam Ahmad wa qala Ahmad li ba'd ashabihi Imam Ahmad ya ce ma waɗansu daga cikin almajirai shi wa kana yusalli bihim ya kasance yana musu sallah fi Ramadan a cikin Ramadan yace ma almajirin nashi wanda limami ne na wannan sallaci yace haula qaumun du'afa yace waɗannan mutanen da kake malimanci mutane ne gajiyayyu masu rauni kaga ana diba ana diba raunin me ana diba raunin mamu idan tsofaffi ne zai kama sallah to ka gani bai kamata ka tsawaita ba za su yi ta faduwa wani tsari zai kuce mishi ka gani wani kuma zai zuciya da masallacin naka ba ya dawowa sai ta yi da mai nake ake sauri a kare sallah sai ta yi shi ta ka ka kore shi ya ce ikra khamsan ka zan karanta masa aya biyar Allahu akbar aya nawa aya biyar sittan aya shidda Allahu akbar wa saba'an aya bakwai Allahu akbar to ita ma aya bakwai din suna ta tara akwai aya bakwai wanda wajen shahibi ne shahibi amma aya bakwai akwai ma aya bakwai wanda ta yi shahibi yanzu ayar da in ka karanta wadda ke kusan da ayan ayatul daini kaga da ita da ayoyin da ke bayan ta ayoyi hudu ne nawa kenan biyar saura aya biyu sannan an samu shahibi da aya da aya biyu kuma wannan sa abin da Imam Ahmad yana magana yau shekara dubu ɗaya da ɗari biyu da arba'in da wani abu da suka wuce ba yau ba yake cewa zan yi karanta ba mutane aya biyar aya shidda aya bakwai ka gani ba laifi ba ne a zanki karanta a zanki sallah abin da ake so dai a natsu cikin sallah kai ba laifi ba ne bayan an ce wani dalil amin a ce ar-rahman allahu akbar amin allama al-quran allahu akbar آمين خلق الإنسان الله أكبر آمين علمه البيان الله أكبر abin da ba su a ta wani buzun buzun buzun buzun buzun ana sallah shi ne ba amma dan ka karanta dama me dole ciki menene dole a karanta suratul fatiha kuma ka karanta ta karatun aya menene sunna ce kuma ka karanta dai ta isa inda yake wasu malamai na cewa ba ta isa aya ɗaya wannan nafila ce abinda dai ba su wannan saurin kana duka kayan ka duka shi har ya taso kayan ka taso shi kuma har ya tafi kamar kana biye da shi yana dukawa ba a san wannan abinda ake so a natsu a karanta ya Allahu akbar kai tasbihin ka guda uku ka taso sami Allahu liman hamida la dai ce rabbana wa lakal hamdu kowa ya samu ya faɗi kuma sai a tafi amma ba ladan yana cewa rabbana wa lakal hamdu kana Allahu akbar kuma yana yana tasowa kuma yana tahiya kuma haka sujada yana tasowa kayan ya zanna kuma ya koma kuma kayan ku dauko sai ku ga har ya koma sai ku koma kuma to ba haka nan ba a san irin wannan sallah wannan tana kama da kotan kurciya ba a san shi Allah ya kiyaye amin Kala yace fa karatu sai na karanta yadda Imam Ahmad ya bani umarni in karanta aya bakwai aya shidda aya biyar. Fa khatamtu lailata sab'in wa ishirina sai na sauke Qur'ani a cikin daren 27 na watan Ramadan. A cikin sallah wannan aya biyar din aya bakwai aya shidda. Yadda yake yi din nan. Ramadan na zuwa 27 yana kawo wa mai jannati wannan. To kaga kenan sannu sannu kwana nesa. Yawwa, sannu ba ta hana zuwa in yi ba mushi. Warwanin Hassan, an rawaito daga Al-Hassan al-Basri, annan ladhi amarahu Umaru an yusalli bin nas cewa lalle wanda sayyidina Umar ya umarce shi ya yi ma mutane limancin sallah kana ya karau khamsa ayatin ya kasance yana karanta ayoyi biyar. Sita ayati yana karanta ayoyi shidda. A zamanin sayyidina Umar ɗin ma an yi haka. وكلام أحمد يدل مغنى إمام أحمد تنا يدل على أنه في القراءة أكن شوى للي أتكن كراتو يراعى حال المؤمنين يا كما تأتي حال مامو ولا يشق عليهم كده يبطى مسو كده يسنن تامسو kakkai tunanin tun da kai kana iya kowa ma yana iya kamar wannan tunanin annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ya yi umarni ce duk wanda ya mutane limanci ya sauƙaƙa domin bayan shi akwai tsoho akwai mabukaci akwai mara lahiya wancan lokacin kenan bari yanzu da yanzu mara lahiya sun yawa cikin mutane ko ba haka ba wancan wasu haɓai ne mazala yake gai sahabban shi ne ba zamanin almajiran shi ne yake cewa akwai mara lahiya kuma yace duk wanda yace yana limanci wani wuri ya sauƙaƙa to ina ga zamanin mu da mutanen da ba sun yi mulaya ba sun yi makarhin jiki amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a raga musu to ya kamata din da limami yake zan ki raga ma mamun shi duk wanda ya raga Allah zai raga mushi wa qala ghayruhu wa qala hu ghayruhu wani imamu Ahmad ya faɗi wannan magana bil fuqaha daga cikin daga cikin malamai وروى أهل السنن أهل السنن سرويتو أنا أبي ذر لك أبي ذر رضي الله عنه الله تعالى مسجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم للي من زال صلى الله عليه وسلم لما قام به لوكة اللي قيام الليل أدريسو إلى ثلث الليل أجوى ثلث الليل هكا هكا أزوى ديرك تكون كشي أكو ندري muna ganewa ko? mana kamar bayan isha'i aka wala ta zuwa ƙarfi sha ɗaya da rabi aka tsaya ko zuwa sha ɗaya nake son cewa wa marratan wata rana ko ya masalla ila nisfin lalle zuwa rabin dare tsakiyar dare ina ƙarfi sha biyu zuwa sha biyu da rabi lokacin da dare ya raba tsakiya nan ma aka waje قالوا سكتي لو نفلتنا بقية رجلتنا يا رسول الله suka ce inna dai an dan yi mana nafila an ci gaba da yi har zuwa har zuwa ƙarshen daren ma gaba ɗaya to kaga ya halitta a yi kiyamu laili zuwa sha biyu da rabi a tashi za abin sauƙi ne Tana iya zuwa sha goma ku hala sha biyu da rabi ku tashi ku ta yau duk kiyamun laili ce ashan ma kiyamun laili ce kuma kuna iya wara daga sha biyu zuwa karhe biyu kuma ku tashi kuna iya wara daga karhe daya zuwa karhe uku da rabi yadda kuka yi فقال سيمن قال صلى الله عليه وسلم إن الرجل للي متي إذا صلى مع الإمام إيه صلى تارد الإمام حتى ينصرف هل لمن يقال صلى كتب له بقية ليل ليلته جاء ربو تابي صورا دلن شكرا wanda ya bi liman sallah asham ya kare ta aka kare sallah bai hita ta yin shi ba za a rubuta mai diddaren ne ya sallah gaba daya in ka tafi kuma za a rubuta mu haka nan ma kan shafa'i da wuturi ka tashi ka tayyaka ba za ka samu wannan falalan ba sai dai ka samu falalan sallah ka samu ladar sallah amma ba za ka samu ladar daren ba amma ka tsaya tare da liman har liman ya sallama sallah ya yi wuturi kowa ya watse ha da kai to gaba ɗaya za a baka ladaddara kaji badalla malai ce sai ni ne a ranar kiyama sulusin laili ya zuwa cewa lalle tsai da ɗaya daga cikin ukun dare aunismi ko kuma tsai da rabin shi yuktabu bihi da shi za a rubuta ma mutum kiyamu laila tsayuwar daren gaba ɗaya lakin ma limamu sai dai ban ka tsaya tare da liman وكان احمد ياخذ بهذا الحديث امام احمد ya kasance yana yin riko da wannan hadisin wala yansarifu bai juyowa daga sallah hatta yansarifa al-imam sai liman ya kadi sallah wa qala babu salaf sashen magabata yace man qama nisfal layli duk wanda ya tashi rabin dare ya kiyamul layli har zuwa rabin dare tsakiyar dare faqad qama al-layla shi ma yayi tsayuwar daren gaba daya mun da ake so dai gara so ka samu ladar sallar dare ka tashi kowane bangare na dare ka yi sallah duk wanda ka yi to ka yi kiyamun laili kuma ko raka bi ka sallata ka tashi ka yi raka bi ka koma ka yi kiyamun laili sai dai ladar ku ba za ta zama ɗaya da wanda ya hudu domin ya kara a kan naka ba ladar ku za ta zama ɗaya da wanda ya shidda ba domin ya kara biyu a kan naka da kan naka wanda ya tabbas ya fara shadda kan na aiko wanda ya kuma ya kafa da masu kankan amma da kuma kan samu tsayuwar gari shi ma zai samu sai ne na yawan da Abdullahi ya ba Allah ya kawo masa yarda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man qama bi ashri ayatin duk wanda ya tashi cikin dare yayi sallah da ayoyi guda goma lam yuktab min al-ghafilin ba za a rubuta shi daga cikin rabkaradu ba wa man qama bi mi'ati aya wanda ya tashi kuma ya kiyamar laila da aya 100 kutiba min al-qanitin za a rubuta shi yana daga cikin mutane masu ladabi da biyayya ga Allah wa man qala bi alfi ayatin wanda ya tashi yayi sallah da aya dubu kutiba minal muqantirina za a rubuta shi daga cikin masu tsallake sirati wannan daga cikin waɗanda ladan su ta kai ta kawo ta kai inda ake ce ma ladan bawa ta kai wanda amma sai in kai da aya dubu aya dubu kusan izi goma sha wani abu kenan kusan izi goma sha uku ko sha hudu kaga ai ba za a samu kowa ke iya wa rawahu abu dawud abu dawud ya rawaito shi wa yarwa ana rawaito min hadithi tamim wa anas marfu'an daga hadisin tamim dari da anas marfu'ai man qara'a bi mi'ati ayatin duk wanda yayi sallah ya karanta aya 100 kutiba lahu qiyamu laylati za a rubuta mai ladan tsayuwar daren shi gaba daya wa fi ma ba'dun akwai rauni a cikin hadisan guda biyu wa man arada an yazida bil qira'ati wa yutila duk wanda yake so ya ƙara a cikin karatu kuma ya tsawaita karatun da sallar wa kana yusalli li nafsihi kuma ya kasance yana sallah shi kadai ne fa li yutawwil ma sha'a to ya tsawaita yadda yake so yadda ya ga dama saboda shi kadai ne ba wanda za ya ce ma ka matsa mishi yawa in kawa da can dai kai kawa da kanka ba wanda ya fara وكذلك هكذا ما من صلى بجماعة يرضون بصلاته wanda yi ma mutane limanci mutanen suna son limancin shi sun yarda da sallar shi shi ka za ku halattun ma musu ce ba su yarda da mi ba sallar liman ba ko dai su gaya mashi cikin ladabi da biyayya ko kuma su gaya ma wanda ya kawo shi da Allah mai magana yana tsawaita sallah ko yana masa wani abu cikin sallah mai magana ta Allah ba su jin daɗi a kuma ba su jin daɗi shi akwai halaccin wannan saboda mu muna ganin darajar malamai Allah ya sa malamai suna da girma da daraja ba wanda zai musu magana ba mu suna yi bin lima ita sallah ba su jin daɗin ta kuma su yi ta haƙuri daga ɗabi'a mummunan yankin mu ba wanda ya sai mu liman magana ko da ba ka jin daɗi sai dai ka yi haƙuri ko ƙara ba ku kaiwa. Kuma ladabi ne mai kyau, amma shi malima ya kamata ya zan dibawa. Shi ke karatu kuma shi ne malami shi ya sa abin da ke karanta saura da tsaye ake ba shi wasan me yake ba. Yadda shi yake jin yana karatu ya san me yake karantawa ya san ma'ana saura ba sani ba. Ko musamman ya karanto masa yadda ba sani ba. Ka karanta mutum inda in ka ce cikin Qur'ani na ne wurin bai sani ba amma kai ka sani to kaga tsawaita irin wannan karatun baya da dadi ga mamu mamu in kana karanta mai inda yake ya iya karantawa ya sani to baya damuwa yanzu mamun ka karanto mai amma har ka kare ta gaba daya ba ya zuciya saboda ni ya san amma kana iya ma ta cije ba ya tada ka kuma ka kare ka ɗauko wannan zai ati ba ya cewa ka yau musallai ba ya damu saboda ya san wurin amma ka lala ko mai can saboda sa abin da yake karanta ba ya kaga ya bai zama abin nan to saboda muna da ladabi da biyayya muna ganin darajar malamai ba mu magana sai dai tsakanin mu bai ta ce gobe in ma da ya zo a yi shiru wanda muna jin nauyi mu ga limamin mu ne ko muna muna kan shi ko muna cewa ya bari alhali kasan shi muke to tun da lima ana girmama shi ya kamata shi ma ya zanci tausaya ma mamu kana ji malam ya ce wanda yake ma mutane sallah kuma sun yarda da sallar shi ashe akwai wanda za ka bi sallah ba ka yarda da sallar shi ba ba ka jin daɗin sallar shi saboda yana wasu abubuwa cikin sallah wanda kai ba su maka dani da wanda za a iya tsaye da sallah kuma an zo rukuyi haka nan ya daɗe cikin ruku kuma an taso ma ya daɗe in an tai sujada ma haka nan ya daɗe in an taso zaman sujada na farko ga ya koma ta biyu nan ma ya zalle kamar za a yi sallama sallah wanda in ba a yi sa'a ba cikin mamu wanda bai taɓa ganin irin wannan sallah ba sai ya sallama sallah an daɗe shiru kaga yana ta leke haka liman wai koya mun ce to ana son sallah nan ki sauƙaƙa mata addinin mu addinin sauƙi ne ba na tsanani bane kuma liman ya kamata ya zan gidi ba suwa ke bayan shi akwai lokacin da za ka ga almajiranka ne kun yi karatu kun ƙari yanzu nan in muka tashi muka yi sallah da yadda ta yi tsawo ba a damuwa saboda ni makaranta ce na makaranta ce an riga an sha karatu an natsu za ka an tsaye kuma kana ji ga karatu ana yi a manzo Allah ya yi sallah ya ya karanta sura uku manya cikin Qur'ani kan ka taba shi kaga ba ka damuwa in aka in kaga an dade din nan ba sai ka tuno sallah annabi ci koyarin ta ce yau za a yi kenan kana da kana da abin nan wayewa game da ibada amma an kaje mutanen da ban san wannan ba ka jawo musu karatu ka ka akwai mutane akwai lokacin da zaka shiga gaba kai wa mutane limanci a, limamai ne ba- bayan ka kun yi wani taro abokan ka ne waran ka ne ko wasu ma sun yi ka kaga duk ba damuwa yadda ka ranto sun sani to ya sha bamban da mutanen da kake ma limanci wanda cikin su ba almaji wani ba ya tada wani Allah ya sa mu dace. Wa kana babu salaf sashen magabata ya kasance ya khtimu fi qiyam Ramadan. Ya sauke Qur'ani cikin watan Ramadan. A cikin mai tsayuwa cikin qiyamul layl yake sauke Qur'ani. Fi kulli thalathi layalin cikin dukkan kwana uku cikin sallah yake sauke Qur'ani. Kullun sai ya izi isha. Ko sallah. Muna ganewa ko? Wa ba'dhum fi kulli sab'in sashen wasu kuma cikin duk sati sai ya sauke Qur'ani duk kwana bakwai sai ya sauke Qur'ani kaga wannan zai sauka nawa kenan sauka uku da wani abu ko wa ba'dhum fi kulli ashrin wasu kuma cikin duk kwana goma sai ya sauke Qur'ani cikin sallar qiyamul layl karatu bayanan ya gangaro irin wanda da ana bukatar shi kuma lokaci yayi sai mai fatan abinda muka karanta tun daga lokacin karatun littafin na hazza wayo Allah ya sa albarka na aiki Allah ya sa mu yi aiki da shi na rikewa Allah ya sa mu rike waɗanda suka taimaka aka samu waɗannan littattafai kowa da kowa da ya samu da moshi Allah subhanahu wataala ya saka mu kowa da alkhairi da waɗanda suka samu littafin ga hannunsu kyauta su ma Allah ta'ala ya amfane su da abin da suka kalla suka karanta na'am yaya ba ba ba- ba samu labari ba ana labari masha Allah ina masha Allah to barkan mu jama'a
Gwamnati ya sanarwa.
ba ina ne ake sanarwa a ga wata ne Ta abi a
galibi ne kama zai in ka ji kare da su suna takalmi za a yi sanarwa insha Allah
Kacin wanda ce yana tambaya wai sabon sallar sallar tarawih da an ga wata- da an ga watan ne za a fara ko ko a'a sai an yi ne da azumin sannan za a fara.
wai sallar tarawih da an ga wata ne ake yin ta koko sai an yi azumi da watan ramadana ya tabbata shi kenan an shiga ramadan sai a fara ta kawai na'am
Kacin wanda idan mutum ya ya yi sa- ya ya yi sha- ya shafa da wuturi ya kulle ne baya da damar ya yi sallu ne wasu sallu na dare.
idan mutum ya yi shafa'i da wasu yau shi kenan ya rahin sallolin shi na dare wasu hadisai sun nuna haka cikin malamai sun nuna waɗansu hadisai da suka nuna cewa mutum yana iya ƙarawa yana iya tashi ya gushi na'am
a cikin wannan ce ya- wai ya- ya azumi ya an tambo shi azumi guda ne wato bai samu ya ramaka shi ba kuma bai tuno ba sai gak da kama sabon wata shi kuma a lokacin kuma yana fuskanta wata wata rashin lahiya ya ce ya ne hukun ya za a yi shi kenan sai ya bari ya samu dama an tambayar shi azumi guda ɗaya ya manci bai tuna ba sai lokacin da sabon wata ya kama to kuma ya kama ba ya da lahiya to ya niza sai ya jira ai ya samu lahiya sai ya raka shi na'am ya ce wanda wace mutum ne wai ya rantsa ba zai kara layin laifi ba sai kuma ya yi to idan ya yi kuma sai ya kafara sai ya kafara mutum ya rantsuwa cewa ba zai kara aikata rai ba kuma sai ya aikata sai ya yi kafara sai ya yi ba sai ka rantse ba matsayin ka na dan adam dama dole sai ka saba ma Allah sai dai ka zangi tuba so ake dan ka saba ma Allah to ka tuba kai ya zama aikin ka amma in ka ce rantsuwa za kai kana iya tsananin addini ne ke sa ka je ka rantse da Allah ba za ka rantsa ma Allah ba A'a. ba ka iya ba sai ka tada wannan rantsuwa wata rana na'am a ce wanda ya ce ba mutum ne yake da halin ya yi aure ya ƙi ya aure yana da laifi wajen Allah
mutum yake da halin yin aure ya ke aure ko yana da laihi wurin Allah? Eh, in bai zanna kurin ba yana da laihi. In ya zanna kurin ko ba da laihi ko mai wurin Allah. Amma ya ki zanna wa kurin to ya yi laihi. Inda Allah ya bashi wadata, so ya sai Allah ya kwace wadata. Ya zo ya auren cikin wahala. Kuma duk da haka nan aure dai yin shi ya yi rashin shafa ko ba komai za ka ɗauko ya bayan Allah ka kawo ta kana cin da sannan kuma za ka dangi samun lada ta hanyar irin ladar da ba za ka samu kuma makarantar ba sannan kuma Allah ya ba da wanda suna da wanda za su samu da za su kawo ma addinin musulunci taimako da ci gaba. in ka kai wani lokaci ya zai jiya ka in ka samu kanka cikin wata rashin lahiya waye zai jiya ka a ci zuwa yin suke kanta ne ke jiya ka kai daɗi kuma kai ka shekaru shekaru da yawa wanda bai sani ba ya zo ya ce na mata shi har sai an kai an san cewa baka yi aure ba a gaba da ni zama ka fa'idodin aure suna da yawa yin shi ko da wahala ake yi ya yi babu shi ko da da ƙyar kake ci da iyali to ya yi a ce ba ka da Allah ya samu dace ya ce wanda ya ake ɗauka niyyar watan azumin Ramadan niyya ake yi kawai ya ake ɗaukar niyya su motar ramadan niyya za ka yi kawai niyya shine cikin zuciyarka ka doki azama cewa za ka yi azumin watan ramadan duka na'am
ya ce wanda mutum idan yana sallah yana ya karanta ya karanta bakara ya koma ya koma nasi ya koma al imran ko a ya koma maryam dai ya da kyau ya halitta mutum ya zangi ɗauko ayoyin alkur'ani yana sallah ba ana ba amma dai abin da aka so ka karanta qur'ani wuri guda kawai amma ba laifi ka ɗauko wani wuri ƙasa ka yi sama kuma ka dawo kuma ba laifi ko ba ta maka sallah saboda dai qur'ani ne kake karanta sai dai an so ka karanta wuri guda kawai na'am
ya ce wanda wace wani lokaci ne ya fi ya je ya ta yi maka aikin hajji da ya dawo idan ana sallah yawa ya ce mazan ya ce yana su akwai mashi wai addu'a ta ta ganin wata
ka je ka ɗauki littafi da makaranta sai ka koya nan na koya maka ita mai ta maza ni tun addu'a ganin wata yake su a koya mai sai ka iske na makaranta a koya mai sannan nan gayi muke kawai shin mun gayi kana yi rikewa a roƙi littafi da makaranta hisnul muslim cikin shi akwai addu'a ta ganin wata na'am ya ce mazan ya ce mutum yana iya kyamun da raka a hudu ko raka a uku kuma bayan yanzu an haɗi ko yanzu ya zo rubutu ya mulle ana yin ta muka ce da raka biyu hudu shidda takwas goma sha biyu abin da yake ta ana yi Na'am.
wannan ya ce wani natijo ne ya yi makka inda ya dawo sai ya bar yin sallah in aka ce mashi wai baya sallah sai ce "Ai, tun da ya je hajji shi ke nan ba wai idan ya mutu za a yi mai sallah
Mutum ne daga dawowar shi daga Makka sai ya bar sallah. Kaga da ma bai taimaka da yayi. na kamar magana sai ce ai shi ya riga yi ya tsari ke sallami wai ya mutu a mai sallah da gane ba a yi tabbatar ta mai saboda ba malami ba ne ana mai sallah saboda bai gane ba bai sani in kuma ya sani to ba mai sallah na'am
ya ce mala ana ya ce zaman biki ne ake yi sai mu an ka tashi sallar asar an ka sallar alhali lokaci bai yi ba ya ce idan kuwa to an ka laifin lokaci ya tashi ya yi shi kadai ya ce bai yi laifi ba haka ya kamata an taro wurin biki aka tashi aka yi la'asar amma lokacin bai yi ba shi sai ya tashi sai da ya bari lokaci ya tashi ya sallar shi ko ya yi daidai haka ya kamata ba a sallah lo- dole ne sallah lokacin da bai shigo ba in dai ba jam'i ne yake tsakanin wata sallah da wata sallah ba sallah ba ta yi ba sai ya sake ya sake sallah har abada sallah ba ta yi ba kwata-kwata domin lokaci bai shigo ba da ka bari lokacin sallah bai shigo kai sallah gara ka bari har ya hita riga malam masallaci ya ba shi. ko na wani ya zo ana yana ana abin nan masallaci shi da zo sai ya zanna bisa agale bin liman kuma mamuni kaga ya ya riga malam akai magana ce liman yake jira bari liman da ya zo ya za a yi zuwa da haka ba a sallah lokacin bai ba wanda ya ce wata mutum ne yake azumi kuma sai ya yi aiki na wahala ya wahala kwarai har sai kai ya kasa yin asalla ta azhar ya ce idan ya sha azumin wai ya buri daga baya ya ramka yana iya sha ya ramka daga baya
mutum ne yana azumi ya wahala aiki yi nan aiki na aiki aiki yayi
aiki yi na wahala yana azumi sai ya kai ma ba ya yi sallah ko bai yin sallah zuwa ya galabai ta ga yanan kamar zai mutuwa ya mutu ya ya yi azumi saboda ranka wani ban zan gani saboda wahala ke
ita wannan ya ake ciyarwa ta ta azumi ga wanda ya kasa yin azumi saboda rashin laya
cewa yake ciyar da abin nan mudu ake bada wasu malamai suka ce mudu biyu ake bada wanda ba ya azumi in za ya ciyarwa ya za ya shi ne kullum za a ciyar da miskini guda ɗaya kullum zai ciyar da mabukaci guda ɗaya har azumi ya kare saboda rashin lafiya ba ya iya azumi na'am
ita malam mutum da yake son aiki na alheri sai an ka hana shi da wanda yake so ya aikin sharri kuma an ka hana shi wuce ya ne wai wanda ya hana ki yana da sakamako wajen abin wajen wajen
mutumin da yake sa yake alheri aka hana shi wanda ya hana shi yana da laifi ko kuma shi da aka hana zai samu lada zai samu ka zo ka yaki alheri aka hana ka yi niyya ta niyya ka ta tabbata wurin Allah wanda ya hana ka shi kuma zai samu zunubi na'am yace malam yana son ya samu karin bayani dangane da hadisin da yace idan mutum ya shafi al'aurarsa al'aurar ta kare yace wato wato ko da wai ya shafe shi a alhali yana da karkashin wata- wani tufafi ne wanda baya da kaburi
yana magana yana so a baya bayani game da hadisi duk wanda ya shafa al'aura a wannan shi ta kare to koda daga saman wandon shi ne hadisi yana magana cewa ka shafa al'auran ka kai tsaye ka taba al'auran ka kai tsaye amma in karkashin wannan ka ne babu laifi a wannan ka ba za ta kare ba ta ma ana magana ne kai tsaye ka taba al'aura ba tare da wato ka sa hannun ka cikin wando ka taba shi ake magana shi ke karya ma haram amma an ka shafa karkashin wannan ka a wannan ba ta kare ba na'am
wannan tambaya biyu ce ya ce malam wanda ya yi kiyamun lai ana yin kiyamun lai ne raka a hudu sau uku da hudu sa'ai
ana yaro a a- a sallace su ba ba tare da sallama ba ko ana eh ana yin sallan qiyamul laili a sallaci raka'a hudu ba za a zanna ba sai ga tawada a zanna a sallan ba a zannawa ta ta bi ba za a zanna ba in kai raka'a ta bi sai ka tashi ta uku ma ka tashi tsaye sai ga tawada ka zanna ka sallami ka yi su hudu gaba ɗaya ana yi
tambaya ta gaba ce wanda ya yi kiyamun lai da har da wanda sai ya karanta lada su daya duk ƙur'ani sun karanta da wanda yake ya mallele yana ɗibawa da wanda ya karanta da kanshi ta kai ta tilawa ya ce wani dai su ɗaya ƙur'ani ne inda kowa ya karanta daidai duke nan sai dai abin nan sallah da karatu da sallah da alƙur'ani ga hannu wannan wani abu ne wanda ba a saba da shi ba matar zamanin sahabbai tabi'ai an samu jehi jehi wasu sun yi da dai yawancin karatun da ake da kai a yi Allah ta'ala Allah ya biya mana bukatu gaba da na Allah ya samu cika da imani Allah ka rufa mana asiri duniya da lahira irin sallah ko ba yi sanarwa ba yanzu ta ganin wata ba a shan kenan ko ake tunda ba yi sanarwa ba to a muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya biya mana duk bukatun mu Allah ka samu cika da imani Allah wannan wata mai albarka da yake shirin kamawa Allah ka sa ya kama mana muna cikin koshin lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali da ƙarin imani da kai ya Allah Allah ka ba mu iko azurta shi ya Allah da tsayuwar shi ya Allah da aiwatar da ibadodin da za su kai mu kusa gare ka ya Allah Allah ka warware mana duk matsalolin mu gaba da ya Allah Allah ka mana karshen su ya Allah marasa lahiya Allah ka ba su lahiya masu lahiya Allah kara musu lahiya mazauna waɗanda ba su da aiki Allah ka tada su ka ba su aiki ya Allah Allah ka tada su ka ba su sana'a ka tada su ka ba su kasuwanci mai albarka ya Allah waɗanda suke tsaye kuma suna kai da kawo suna jin daɗin rayuwa Allah ka kara musu ya Allah Allah ka tsare musu irin wannan rayuwa da ka ba su ya Allah ka kara musu daɗin ta ya Allah Allah ka taimaki malamai da almajirai ka taimaki ma'aikata ya Allah ka taimaki talakawa da mawadata Allah subhanahu wataala ka taimaki dukkan bayinka ya Allah marasa lafiya suna nan tare da mu ko suna gida ko suna likita Allah ka ba su lafiya marigayen mu Allah ka ji kansu da gafara da rahma Allah ka sa su huta waɗanda suke kula da nauyin karatun nan da muke Allah ka biya su ka saka musu da alkhairi ka biya musu duk bukatun su ya Allah Allah ka yaye musu dukkan matsalolin su ya Allah Allah ka ji roƙon mu ya Allah Allah ka mana gafarar zunuban mu gaba da ya Allah Allah ka yayi mana su ya Allah Allah ka yayi mana laifukan mu ya Allah Allah ba dan komai ba saboda mu bayin ka ne ya Allah Allah ka ji roƙon mu ka tausaya mana ya Allah ka kawo mana sauƙin rayuwa ya Allah tsadar rayuwar da muke fama da ita ya Allah Allah kawo mana sauƙin ta Allah kawo mana sauƙin ta ya Allah Allah kawo mana sauƙin ta ya Allah Allah abubuwan amfani na rayuwa da za mu tunkara cikin wannan wata mai albarka Allah ka sa mu same su da sauƙi ya Allah Allah ka sauƙaƙa mana su ya Allah Allah ka sa abin da za mu yi sawar da shi da wanda za mu buɗe baki ya zo mana da sauƙi ya Allah Allah ka amsa mana ya Allah Allah ka mana karshe ya Allah ka mana karshen wahala gaba da ya Allah Allah ka mana karshen wahala gaba da ya Allah Allah ka baka san mu lahiya da zaman lahiya da kwanciyar hankali ya Allah ko ina a cikin ƙasar mu ya Allah tarzoman da ke faduwa a cikin ta ya Allah kawo karshen ta ya Allah jami'an tsaron mu da inda suke Allah ka kare mana su ya Allah Allah ka tsare mana su ya Allah Allah ka kare mana rayuwarsu ya Allah Allah ka ba su ikon tsare mu ya Allah Allah ka ba su ikon tsaron mu da kasan mu gaba ɗaya ya Allah shugabannin mu Allah kara musu adalci da tausayi da riko da gaskiya da tausaya ma talakawan su Allah ka kara mana shugabannin mu tausayi ya Allah ka kara musu adalci da rikon gaskiya ya Allah da tausaya ma bayan Allah ya Allah Allah ka karfafe su ya Allah Allah ka kore musu sharrin mutane da aljannu da shaidanu gaba ɗaya ya Allah Allah ka kare su daga sharrin mai sharri ya Allah Allah ka kare su daga sharrin mai sharri ya Allah Allah ka kare su daga makircin masu makirci ya Allah kare su daga kaidin masu yin shi ya Allah Allah ka kawo maka son mu ci gaba ya Allah Allah ka kawo maka son mu ci gaba ya Allah damuwar da muke cikin kasan mu ya Allah ka yaye mana ita ya Allah Allah ka kawo mana karshen ta ya Allah سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين